الله وعلى آله ومن والاه أما بعد شيغبا da karatunmu na littafin manzumatu سلم الوصول إلى علم الأصول نا العلامة حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله تعالى زام تاشي بيتنا دليل تلاتين دتقص قال الناظم رحمه الله ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن بل قد نهى عن ارتفاع عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار نعم ما لن يتي آه ومن على القبر سراجا أو قدا duk wanda ya kasance ya kunna fitila akan kabari auka da siraj ana ya kunna fitila awibtana ala darihi masjida ko ya gina masallaci akan darih shine gini da ake yi a cikin kabari a zagaye kabarin fa innahu mujaddidun jiharan li sunanil yahudi wan nasara to lalle wannan ya jaddada ya sabunta tsarin yahudu da nasara ya kawo mana da tsari da sunna ta Yahudawa da Kiristoci ya cusa mana a cikin addini. Kam hazzara al-mukhtaru an za wa la'an, wannan kam ikhbariya, kammiya, wa laisar istifahamiya. Ai, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi gargaɗi da yawa akan haka, wa la'ana kuma ya yi tsinuwa fa'ilahu ga wanda ya aikata hakan kamar rawa ahlus sunan. kamar yanda ahlus sunan suka ruwaito hani akan me akan eh israjul qubur an yuqada sirajan ala alqubur wan nahyu an madha aidan albina'i ala alqubur هذا مما جاء النهي عنه في يعني الأحاديث نفرق israj ko wa man ala al-qabri sirajan aw qada mas'ala ta farko wato sanya fitila a masalla a makabarta a sanya fitulu da kendir ko a ci balbal ko fitila kwai ko na abu makamancin haka a kabari wannan sunnar ce ta kiristoci akwai hadisi marfu'i cikin sunan Abu Dawud, Tirmidhi da Nasa'i daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma ke cewa naha Rasulullah sallallahu alaihi la'ana Rasulullah sallallahu za'iratil qubur wal muttakhidhina 'alayha al masajida was suruj Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci matan da ke ziyarar kabari masu ziyartar makabarta kuma ya la'anci masu gina masallaci a makabarta da masu sanya fitulu a makabarta duk da wannan lafazin bi hadha tamam wa hadha lafz hadithin da'ifi ne kamar yadda a shekul albani ya raunata shi cikin tamamul minna yace ma'a shuhuratihi فهو ضعيف ضد حديث يا شهرة أما ضعيفين وما أتكين إسناد شاكوي أبو صالح مولى أم هاني با أبو صالح واتوانهن ذكوان السمان با shi wannan abu salih maula ummi hani wanda sunan shi bazam wanda da'ifi ne bal wasu sun karyata shi ma amma wato sadrul hadithi din ashatrul awwal cewa la'ana rasulullah sallama za'iratul qubur ya tabbata da lafazin zawaratul qubur bisiga mubalagha wanda ke nuna mata masu yawan ziyarar kabari su ake nufi amma dan mace ta ziyarci kabari jefi-jefi ba laifi ba ne tare da cewa akwai masu ra'ayin kwata-kwata kar ta ziyarci kabarin wanda shine ra'ayin ibnu taymiya da ibnu qayyim cewa kwata-kwata mace kar ta ziyarci kaburbura wanda da dama malaman saudiya suna da wannan ra'ayi yayin da shekul albani ya tafi akan ya halatta in ka duba cikin ahkamul jana'iz cikin hashiya da ya zo matsalar ziyarar kabari ya kawo athar daga ummul mu'minina aisha radiyallahu anha cewa ta kan kai ziyarar kabarin dan uwanta abdurrahman har wani ya ganta ya ce ba an hana ziyarar kabari ba ta ce ai a farkon musulunci ne daga baya an halatta kuma ya mun sha bayanin cewa illar da ta sa aka halatta wa maza mawjudatun fin nisa domin ya ce fa innaha tudhakkirukumul الآخرة والنساء أيضا يحتاج يحتاجن إلى التذكير بالآخرة إذا لم يكن يكن أحوج الناس إلى ذلك أم فهمت أي yanzu mas'alar wato sanya fitila a makabarta to wannan hadisin bai inganta ba amma sai dai an samu aikin sahabbai yayi inkarin haka tunda Abu Huraira yayi wasiya ce idan za a in ya rasu in za a kai shi makabarta kar a bi shi da fitulu kuma umumin hani game da koyi da ahlul kitabi ya hukunta haka domin mun sani ko yanzu muna gani suna yin haka siyama kiristoci ko suna yin haka kuma umuman an ce mana mu saba musu khalaful yahud khalafun nasara khalaful majus khalaful mushrikin fil ahadith al mutafarriqa an gane ko tunda umuman an ce mu saba musu kuma an hana mu koyi da su musamman cikin al'amari na addini wanda tajhizin gawa yana daga cikin abubuwan da ke da alaka da addini to shine mafi munin koyi da kafiri cikin ibada an hana ka guri ɗaya ne aka ce mu koyi da su shine gurin hikima da ainihin samun ci gaba na rayuwa da haɗin kai yasa Allah ta'ala yake cewa kafirai suna son junansu sai ya ce illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku yi hakan ba to ku banna ce yake na mu yafi dacewa mu so junan mu ko amma a babun ibada ba a koyi da arni ba a koyi da kafiri ko mun gane wannan da haka kenan sai ya zama wasu dalilan ne suka haramta sanya fitulu da ainihin haske a makabarta da niyyar girmama kabar da niyyar girmama kabar kaga wanda girmamawa ne wanda mufrid ya wuce ka'ida tunda annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake ji da su sun rasu da yawa kamar matar shi khadijatul kubra babbar uwar gida uwar ɗakin mu uwan mu Allah ya ji kanta da gafara manya-manyan sahabban shi da yake ji da su kalar su ainihin ammin shi Hamza kala su Mus'ab, kala su baban Jabiru ibn Abdullah, kala su Sa'ad ibn Mu'adh, duk sun rasu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi kala su Uthman ibn Maz'un dan uwan Annabi na shayar, matar shi Zainab bint Khuzaima, ita ma ta rasu a rayuwar Annabi taba zuwa ya sami, isa fitila ba. Wa khairu umuri dini ma kana ma kana sunnata. Kun gane ko? To da ka sai ya zamanto bid'a ne. Tayyib. a wibtana aladdarihi masjida ko mutumin da ya gina masallaci akan kabari bina'ul masjid aw ayyu bina alal qabr bid'atun wa dalala yin gini akan kabari a sa burgi na siminti ko na laka a gina a jashi yayi tsawo a rufe a mai qubba'a shi ginin shine darih in an kabarin da aka shayyada shi aka yi bina'i a kan shi shi ake kira darih jam'in shi adriha wanda sufaye su suke yin haka sannan idan ya ƙasaita shi wanda ke ƙabarin ƙasurgumin ainihin dan bid'a ne ya sha bid'a ya koshi wa ushribu fi qulubihimul bid'a ko to irin wannan su kuma sai a zo sai ai wata qubba'a sai ai wani dan rufi haka mai tsololo haka a saman shi dan a gane shi din na daban ne to wannan duka bid'o'i ne waɗanda suna kaiwa zuwa ga bid'a mukaffira dan dai ko ba komai yanzu muna gani a social media irin yanda suke ta kwarkwashewa suna zuwa suna roƙon wanda ke kwance a cikin irin waɗannan guraren kun gane wannan akwai wanda aka ce wani ya zo ya balla kofa barawo ya rasa me zai sata to kofa ce mai tsada aka samu irin kabarin sai ya balle ya gudu aka rugo ya sace kabarin abin ga kofar kabarin wali wanda ana zuwa neman sa'a ta barayi da kariya daga barayi a gurin shi yau an sace kofar shi an gudu barawon ya gafa da kashe shi za su ya fi su hikima sai ce mafarki ya yi shehin ya ce ya ba shi kofar suka ce to kai ashe kai wali ne shi ma sai ya zama wali kasuwar shi ta bude shi to kaga sai ya tsere ya bar garin ya je ya tuba ko eh shawara kenan to gini akan kabari haramun ne saboda hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yana cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama afwan yana cikin wannan lafa asalin hadisin yana Muslim amma akwai lafazin da yake atam wanda shi yana cikin at-Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana naha naha rasulullah sallama aw naha annabi sallama an tajassusul quburi wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuda annabi sallama ya hana ayi makabari dabe tajassis ai mai dabe ko a mai siminti ko karo kaga shi ma wannan ai asali dabi'a kristoci ne ko tun muna yara mun ga haka suke a sa siminti a shafi sannan ya hana sallallahu alaihi sallama an yuktaba alaiha a yi rubutu a jikin kabari wannan lafazin bai zo a musulun ba shi shi sa muka ce lafazin turmidi don akwai cece ku ce a kan shi rubutu da ake yi almarhum kaza kaza ya rasu da ai har da lambar waya na ga ana sa ban sani ba ko akwai sabis a barzau amma suka sa da daddin haihuwa da waya hada lambar waya don batar basira ta hajiya wance ta rasu dana kaza da kaza da wa kake ba labari in dan adam ne to akan me zai mata in kuma Allah ne ba shi ya dauki ran nata ba an gane ko wannan rubutun wasu malamai sun tafi akan haramcin shi gini akan wannan lafazin da ya ƙara wa an yuktaba alaiha ya tabbata wasu malamai suka ce a a a bar shi akan kawai babu hani babu umarni akan shi sai dai a kalli wasu nusus din in za su iya hanawa ko su tabbata da gwargwadon halin da ake ciki saboda lafazin a gurin su bai tabbata ina fata an gane akwai dai sabani amma tunda bai yi ambaci kitaba ba anan ya ambaci bina'i ko wa an yubna alaiha annabi ya hana a gini wato ainihin akan kabari wanda wannan hatta a cikin muslim akwai shi cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yi jassasa wa an yubna alaihi wani ya tabbata a musulun shi dai hadisin ne na jabir cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi makabari daɓe a shafe shi kuma ya hana a zauna a kan kabari wanda hatta lafazin turmizin shi a gurin al'imamul albani ya tabbata ya inganta shi cikin tahdhirus sajid min ittikhadhil quburi masajid تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد hakan nan cikin irwaul ghalil yace hadisi ne tabbatacce an fahimci wannan ayi sai ce kam hadhara al-mukhtar an dha wala an fa'ilahu kama rawa ahli sunan mun yi bayani bal qad naha an irtifa'il qabri wa an yuzada fihi fawqa ash-shibri bal ba ma haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da a daga kabari a ƙara wata ƙasar akan shi ko ai wani gini akan shi a daga shi wa an yuzada fihi fawqa shibri annabi ya hana a kabari tsawon shi ya wuce dani daya haka a tsaye kattidin shi ya wuce dani daya wanda asali a cikin wannan shine hadisin Abul Hayyaj As-Sulami Abul Hayyaj Al-Asadi afwan yana cikin sahih Muslim abul hayyaj al-asadi shine yace sayyiduna ali ibn abi talib ya ce mishi ashe ba zan umarce ka da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni ba yace eh sai ce Allah ta ba'anna timsalan illa qamasta karka bar duk wani dan butun butuni duk wani gunki face sai ka shafe shi wala qabran mushrifan illa sawaita kuma karka bar wani kabari da yayi tudu face sai ka daidaita shi ba wai a baje shi da ƙasa ba kamar da Sheikh Al-Uthaymeen yayi bayani cikin Al-Qaulul Mufid ko dai ya zama a maida shi irin yanda aka san kaburbura a sunna suke shine kar ya wuce dani daya domin hadisi ya tabbata a cikin ainihin wato sahihu muslim wani sahabi ya ce ya ga kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama musannaman musannam yani murtafa'an anil ard sannan ya tabbata a cikin sahih na ibnu hibban da al-kubra ta bai haƙi cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama da aka sa shi a cikin lahadin shi an daga kabarin shi kwatankwacin ɗani ɗaya haka sa'ad ibn abi waqas yayi wasiya yace domin haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cewa wala qabran mushrafan illa sawaita kabarin da yake da tudu sai ka daidaita shi yani hatta yakuna musawiyan lil qubur as-sunniyyati shar'iyyati al-muhammadiyya an fahimta ko ko kuma ma'ana ta biyu illa sawaitahu ma'ana sai ka kyautata shi dan bai da kyan gani in yayi boko ko haka domin ya ce aini laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim eh menene fasawahu ya ayat take ne ba ba wacan ba ladhi khalaqa fasawa saya ce hmm fasawaka alladhi khalaqaka fasawaka wa'adalaka ko fa'adalaka eh sawaka fa'adalak cikin fitar ko yawa kaga wasawaka yani hassana khalqak kenan a hassana sura ta kabarin a daidaita shi amma dai a bar shi kar ya wuce dani ɗaya shi yafi sau da waɗancan nusus din da muka ambata an fahimta ko shine ma'anar annabi sallama ya hana a ƙara tsawon kabari ya wuce taki ɗaya wani suna cewa haramun ne a mai da wato ainihin a yi ƙari a kan ƙasar da aka fidda cikin kaba iya ƙasar da aka fitar iya ita za a mayar to hako idan aka ce iya ita za a mayar dole zai ɗanyi tudu saboda ƙasa a asali ta fi ilti'ami ta fi mannewa da haɗewa kafin a tono ta san da aka tona ta ƙaruwa take yi tunda Allah ya nassanta ruwa ya sauka akan ƙasa tana tana kumbura tana wataral arda hamidatan fa idza anzalna alaiha almaa ihtazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bari daga sanda aka tona aka sa mutun za a rufe to za ga ta danyi tudu to tudun nan kar ya wuce taki daya kar ya wuce dani daya wannan shine sunna wa kullu qabrin mushrifin faqad amara bi an yusawwa hakaza sah al khabar duk wani kabarin da yake mushrifin ya daga to faqad amara haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yayi umarni bi an yusawwa cewa a daidaita shi hakaza sahal khabar haka hadisi ya inganta wanda mun ce yana muslim wa hadhara al ummata an itra'ihi fagharrahum iblis bistijra'i annabi sallama ya ma al umma gargadi daga a wuce wato a kururuta shi a wuce da shi iyakar da Allah ya ajiye shi al itra shine wuce gona da iri kar a wuce iyaka gurin yaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda hadisin Umar bin al-Khattab da sallama yake cewa la taqruni kama atratin nasara ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kar ku wuce iyaka gurin yabona kamar yadda kiristoci suka wuce iyaka gurin yaban Isa dan Maryam alaihi salam ni bawa ne ce faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah kuma manzansa in ka ce ma annabi bawan Allah ka kai mutuƙa gurin yaban shi babu wani matsayi da ya wuce ubudiyya kamar yadda Sheikhul Islam yayi bayani cikin littafin shi mai suna Al-Ubudiyya ce babu wani makami babu wata daraja da take sama da bautar Allah da an cewa nabi bautar Allah ai zargi ne gare shi to su annabawa sun fi kowa bautar Allah ce inni la atqakum wa akhshakum lillah na fi ku kiyaye dokokin Allah na fi ku tsoron Allah in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhfasi ata'u thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya mai iya magana ya ce cikin abin da ya ƙara darajata nike jin matsayina da ɗaukaka ta na wuce tauraron surayya ma har na iya taka shi da ƙafata ya ce sau da na shiga cikin faɗin Allah ya ibadi da na shiga cikin bayan Allah sai na ji na fi kowa an fahimta ko da na tuna ni mabiyin manzan Allah ne wa an arsalta Ahmad ali nabiya sai na ji aikai na samu duk wani alkhairi to saboda haka annabi sallama ya hana a wuce iyaka gurin yaban shi ya ji wata tana wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin ai bai barta ba ko sai ce mata da'i hadha wa quli bil ladhi kunti taqulina ya ji wani yana cewa qumu nastaghithu bi rasulillahi min hadha al munafiq ce innahu la yustaghathu bi inma yustaghathu billahi azza wa jalla ya ji wani yana cewa ma sha Allah wa shi'ta ce aj'altani lillahi nidda قل ما شاء الله ما شاء الله وحده يعني حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد يا كاري كاري يا ده الفرما التوحيدي يا هنا دوة شبهة ده دوة قوفة ده دوة اللنغو ده دوة بركة ده ذات بايزوا غا هذا شي ده الله سبحانه وتعالى kun fahimci wannan amma duk da haka fagharrahum iblisu bistijra'ihi amma iblisu sai da ya rudi mutane bistijra'ihi da ainihin wato shigo-shigo ba zurfinsu istijra shine dai istidraj da sannu-sannu a hankali a hankali kun san tsinan nan wayo gare shi sheda baka da yanda ka iya da shi sai in Allah ya maka maganin shi wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghum me zai faru fasta'iz billahi hada shi da mai gidan shi bayan da ya iya amma shi dan sai da ya rudar da su har wani ya ɗauki rigar Allah ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar su albusiri kaga cikin alburdashi baituka da dama yakan ɗauki muƙamin Allah ta'ala ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam yace daga cikin kyautar annabi yar kyautar da ma mutane duniya da ki da lahira gabaki daya ya ce ɗan ilimin annabi kaɗan daga ciki in aka tsakuro shi ne ilimin duk abin da Allah yake rubuta a lauhil mahfuz da alkalami ya rubuta wanda ko wannan ilimin da ke cikin wannan Allah kaɗai ya san shi Allah kaɗai ya san da shi sai abin da ya ga dama ya sanar ba annabawansa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada su ko sun ce ya san gaibu shi ko Allah ya ce mai walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu minal alkhairi wa ma massani yasu wala aqulu lakum inni a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladina zuwa karshen bayanai na annabi nuh da sauran annaba fagharrahum iblisu bistijra'ihi فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا da haka sai suka saba wa manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ƙiri da muzu suka aikata abin nan da ana sallama ya hana su ba su nisance shi ba fanzur ilaihim qad ghalaw wa zadu wa rafa'u bina'aha wa shadu ka duba ka ga yanda mutanen nan suka ainihin wato wuce iyaka suka yi ƙari akan waɗannan kaburburan suka daga su suka daga ginin su wa shadu suka kawata shi ana zuwa da ainihin alqurbat da ainihin alhadaya da al'atiyat ana zuwa ana rataya mawa wa innan kaburburan wasu shehunan a gefe matsiyata suna kwashewa suna dannewa yanzu ko hubbari ka je kabarin shehu usman dan fodiyo haka za ka yi ta gani ƙauyawa bayan allah mutum ya noma ya ɗauko ainihin wato mai ake cewa dami na hatsi ya zo ya ajiye wancan ya ɗibo kaza ya akwai wasu munafukai a gefe zaune gari banza masu zaman kashe wando su ne suke danna wannan abubuwa dan fodiyo ya ma yi fada ne da wannan al'adun fada wato fada bi ma'anar kalima bisilahi eh wal hujja bisilahi me me suke cewa ai suna saja'i ko bisilahi wal ya ba lisani shi ma dai da ha yake karewa amma dai ana nufin hujja ta manta yanda karin magana yake a haka yayi da'awar da'awar shi ko an dawo ana ana bauta makabarin shi wanda shi insha Allah muna kyautata zaton ba laifin shi a ci tunda ya hana ko wanda annabi Isa dan Kirista ya bauta mishi ba zai rage darajar annabi Isa ba shi yace ai ba ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azab Allah ya yabu bayan Allah da basu ce a bauta musu ba ake bauta musu su suna ma fatan rahamar Allah ne suna tsoron azabar Allah to da ka sun daga wa'annan kaburbura wa shadu suka kawata su bishidi da ainihin kayayyakin da ake kawata gini kamar a ce su karo kamar su ainihin fenti kamar kaza wal ajurri sun kawata shi da jan gargare irin yaɓe da ake yi da ainihin suminti sun shiga ciki wal ahjari da duwatsu suka sa suka gina lasiyama fi hadhihi al a'sari musamman a waɗannan zamunna namu yanda aka wuce iyaka gurin bautar kaburbura wai da ma'anar girmama su har ta kai zuwa ga abauta musu Allah ka tsare mu وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد, ساد قد سادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد سار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام ملن يتي وبالقناديل عليها أوقدوا يعني وأوقدوا عليها القناديل sun haska ko sun kunna fitulu akan kaburburan nan alhalin an hana su ne kanadil ƙindil shi ne ainihin fitila ƙajjam in shi kanadil kamar a ce asiraji da asiruj wa kam liwa'in fauƙaha qad akadu ai sun sanya tutoci wato dirafo da yawa a saman wa'innan kaburbura tuta ta alaman mazhaba dariƙa kaza ta sufiya dariƙa kaza da ka gane ka san wannan makabartar suwa na ce ai ko Kano akwai makabartar waliyai ko kama ya kuluna zulman wa udwana wa nasabul a'lama sun kafa ainihin tutoci war rayati da tutar yaki ita ce arraya amma ba yakin sake ba shi yakin sufi ayyaci ya koshi ko wa qalu sakirna bi hubbil ilahi yace wa ma askara al qauma illa al qisa suna cewa ai san Allah ya sa mun bugu wala ce ina kwanukan abinci ne da suka share kawai ai shi sufi inda zai koshi shikenan eh zai koshi waftatanu bil a'zumi suka fitunu da kasusuwa arrufat wanda suka suka rudiddige mutumin da ya bushe ya rube cikin kabari kazo kana tawalar da kanka kana ta roƙon shi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir shi ma yana ta kan shi kila yana can ana jibgar shi kuma ka zo kana ta roƙon shi afala ta'qiluna ta bakin tsohuwa uftatanu bil azmir rufati bal naharu fi suhi hal nahair kai ba ma wannan ba a farfajiyar wato wa'annan kaburbura haka suka dinga soke ababan sokewa ababan yanka haka ake yanka awaki da tumaki ana soke raƙuma ana yanke shanu wai ana neman kusanci zuwa ga waɗancan rubabbun mutane sun bushe sun rube wattakhadhu ilahahum hawahum sun rike san zuciyarsu shine abin bautarsu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun inja Allah waltamasul hajati min mautahum suna neman biyan bukatu gurin waɗanda suka mutu yaje na burgima yana roƙon shehu ya bashi kaza shehu ya bashi kaza shehu shehun wa ka roki Allah in an baka ka goda Allah in ba a baka ba roki Allah din shine mai baiwa kowa haka mawaki yace haka mawaki yace idza sa'alta fas'alillah inja Allah wa idza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza sta'anta fasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ina kai ina kabarin wani mushe ya ribe kaje kana roƙon shi ka roki alhayyul ladhi la yamut baka ji annabi ibrahim yace ba allazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din Allah kadai ke wa inna abubuwa wane dan adam wane shi kai dan adam fa ko yana da halin yama sai yama bakin ciki ko ba ko ba ga yana da ikon da zai ma din kawai bukulu sai ya ƙi maka ba gashi nan zakka dai wadda da Allah ya wajabta masu kuɗi ba su san fitarwa suna tsoron kar wani talaka ya arziki kar ya kamo su a arziki da in an tashi sai an wargaza ta an kacaccala ta ta yadda ba za ta amfani kowa ba kuma kuma dai ba ta amfani kowa ba kuma ko ba za ta amfani ku ba a wanda ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ma ba ya rintsa ba an fahimci wannan to ko da ɗan adam na da ikon da zai ma sai ya ƙi to ina ballantana ba shi da iko ba shi da yadda ya iya ka roƙi Allah kawai malam ka huta واتخذوا إلههم هواهم قرصادهم إبليس في فخاخه كو إبليس يا فروتشيس أتكن تركنا شي الفخ شيني تركو جمع شي فخاخ صادهم يا فروتس أتكن تركنا شي يا كاماس بل بعضهم قد سار من أفراخه كي وسن سما سنزما دغا تكن ƴan tsakin shi firah dan tsako an san ɗan tsako ɗan ƙaramin tsuntsu haka to sun zama ‘yan shi ya ƙyanƙyashe su ba wai ya farauce su ba sun zama ‘ya'yan shaiɗan ‘ya'yan shi ƙinni sun zama ‘ya'yan shaiɗan suna cikin ‘yan tsakin shaiɗan ka san ɗan tsako in ya ji zakara ya yi kuka shi ma sai ya mi shi ma sai ya kuka to wanda ke yin aikin da shaiɗan yake ya zama ɗan tsako na shaiɗan shi ne ga abdurrahman abu salama ta bin abdurrahman ne ya mawa na aisha wata tambaya wanda ya ji wasu sahabbai na su ibn umar suna da wannan ra'ayin ne ya zo ya maimaita gaban aisha sai ta ce inna ma mithluka mithlul farruha yasma'u dikata tasihu fa yasihu yana cikin muwatta sai kai fa kamar dan tsako ne ya ji zakara ya kuka shi ma ya cara shi ma ya ce zai yi cara wato tana nufin mas'alar ta fi karfin shi an gane ai to bal ba'dhum sara min afrahi wasu daga cikin ma yan bid'an nan sun zama yan tsaki na shedan min afrahi ya du'u ila ibadatil awthani tun daga shi nan kaga mutun yana kira zuwa ga bautar gunki yana ku rike waliyai da abubuwan nan da ke faruwa cutar da waliyai ne da ake yi a kasu dai da bauci suke cewa duk kaza da ke faruwa saboda wai cutar da waliyi fa dan an ce kar abota mushi shine an cutar da shi ya dade bai cutu ba ya buga eh ya buga ya bindiga shi ya sani ai tauhidi dole ai bayani sha'a man sha'a wa aba man aba dole ne in ba haka ba sai ka haɗe da kai da ɗan bidiyan da ai jahannama da ku dole kai bayanin gaskiya kai ka taimaki kankan kai bayanin gaskiya ba wai wani ka taimaka ba kuma ba dan wani ya ji haushi ba in ya ji haushi musadafa ce kawai kawai arashi akai amma kai kaye ne kawai dan kai bayanin gaskiya li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana bilmal yana kira zuwa ga bautar gumakan nan da dukiyar shi wa nafsi da ran shi wa bil lisani yana kira da harshen shi fa ya laita shi'ri kai ina ma dai a ce na san da man abaha zalika ina ma a ce waɗannan mutanen za su iya sanar da ni waye ya halatta haka waye ya halatta abota ma kabari a roke kabari a nemi agaji ko taimakon kabari wa aurata al ummata fil mahalik wanda ya ainihin rubta mutane cikin halaka in an ce aurat yani adkhalahu fil warta al warta shine al amrul musta'si al'amarin da ke da wahalar lamari wanda yake jefa mutane cikin masifa shine al warta to auratahu wana ya rubta shi ya mai shigo shigo ba zurfi ya shiga kuma karshe ya halaka to wa'innan yan bid'a sun jefa mutane cikin mahalik fa ya shadida tsauli ya kai ma'abocin yawan arziki da wadata Allah ta'ala kenan wal in'ami ya kai ma'abocin ni'imtar da bayi da ainihin azurta su da falalaka ilayka nashku mihnatal islam muna kai kukan jarabawar da musulunci ta fada ciki zuwa gare ka man Allah ka tsamo al'umma ta musulmi daga wannan kwatami da yan bid'a suka jefa su daga wannan bala'i da wa'annan munafikan mutane wanda su masalih ɗinsu shakhsiya su kaɗai suka tasa a gaba ko da za a yaƙi Allah da manzansa ko da za a ruguza musulunci da musulmai su dai abin da suka sani kawai su ta kira akan batan nan don su samu abin da za a dinga jin tsoronsu ana ba su dukiyoyi suna ma mutane fiddau ta ce in dai za ka yanka rago ka ba da sadaka ka yi kaza duk zunubin da za ka yi duk juma'a in dai ka yanka rago ka ɗan ba su abin masarufi da na cefane da naman miya ce to kenan za a yafe maka dan bid'a wai ya taba nuna mutum hanya Allah ne shi duk wa'azin shi duk bayanin shi shi dai a kiyaye shi a dinga kaffa kaffa da shi kar a hana shi dan abinci da kashin miyar shi in ba haka ba bala'i da fitina za ta sauka shine kai abin da suke kira mutane zuwa gare shi amma alhamdulillah yanzu mutane na ganewa ko mutane na ganewa alhamdulillah sai dai a ƙara kaimi gurin karatu da bayani da wa'azi da tunatarwa da jawo mutane a jika lokaci da awan mutanfiri yayi yawa ciki dinga jawo mutane bil asalib wanda su sun wani lokaci suna amfani da hikimomin da ma su wuce iyaka don su kokarin jawo kan mutane kai da kake kan gaskiya duk da shedan na kokarin hanawa amma fitran mutane na tare da gaskiyan nan kawai fandarewa suke yi daga kai ta haƙuri ka ci gaba da izinin Allah la'allallaha an yuhditha ba'da zalika amra Allah ta'ala ya samu dace zamu bashi haka sai mu tashi was-sihru haqqun wa lahu ta'thir سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك